سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يومنا لهدي shida ga watan Ramadan na shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda hakan ya daidai da sha takwas ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu tashi daga inda muka tsaya biya akwai ayar da mun fassara ma malam ya ga ko ko ya kai sura ma ko ba ka ba ko قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka gaya masa ka ce inni la amliku lakum darran ni dinnan a matsayina na ma'aikin Allah ba na iya mallaka muku wani cutarwa wala rashada ko kuma wata shiriya da cutarwa da shiriya dukkan suna a hannun Allah yana yin baiwa ga shiryawa ga wanda ya ga dama sannan cutarwa kuma yana jarraba wanda ya gida ba da ita an karanta kullum ni lam yusiru to bismillah wane ne ya fi rauni a wajen mai taimako waye wanda zai taimake shi yake rarrauna ku musulmi ko ku su wa aqallu adada da suke ta yin kuma baki su suka fi yawa su suka fi yawa to a ranar lahira za su ga za su san cewa wane ne ya fi karancin adadi da fata an gane wannan waye ya fi karancin adadin masu taimaka mai kenan a gane wannan saboda ai akwai wani babban malami na musulunci yana addu'a sai aka je yana cewa Allahumma ta'alli min min al-qalil ya Allah ka sanya ni daga cikin yan kadan sai aka ce me yasa ka faɗa haka yace saboda na da Allah madaukakin sarki yana qalilan ma tazakkaru qalilan ma tashkurun an gane ko masu godiyar Allah yan kadan ne masu jin wa'azi da sauraron wa'azi yan kadan ne amma kuma wajen abubuwan da ya shahi ba na kirki ba sai ka ji walakin da aksarar nasi la yu'minu walakin da aksarar nasi ko la ya'lamu walakin da aksarakum bil haqqi karihu yace to ni ina son Allah ya sanya ni cikin yan kadan da ba ta an gane wannan to ranar lahira hatta cikin shiga aljanna da wuta wanda za su shiga wuta sun ninka ninkin baninkin baninkin baninkin Allah ya tsare ku hadisi na nan dogo cikin riyadu salihin karshen hadisin manzo alaihi salatu wassalam yake cewa yuqalu li adama za a ce ma annabi adam akhrij ba'san nar a cikin zar'a ka ta fito mana waɗanda za a tura wutar jahannama sai ce a cikin dukkan dubu idan aka ɗauka cikin dukkan dubu to wanne adadi za a kai wutar sai aka ce cikin dukkan dubu ɗari tara da casa'in da tara mafi yawanci duk ba masu imani ba ne saboda wanda ba masu imani ba sun ninka ninkin ba ninkin ba ninkin yanzu ka wani hagani maguzawa duka ko kiristoci duka yahudawa duka masu bautar rana duka masu bautar mala'iku duka masu bautar shaidan a yanzu akwai sa wannan zamanin har wasu ma za ka iska suna sallah amma sun shiga kungiyar asiri ta tsafi suna bautar shaidan saboda neman abin duniya kawai don ya samu kuɗi ya fanta baya ya ji daɗi ya shagalin duniya yana zuwa masallaci amma ya shiga kungiyar bautar shaidan kuma shi ma duk cikin wancan layin ne saboda ai shirka ne kafirci da haka sai alamuna man abu nasiran wa aqallu adada qul in adari aqribun ma tu'adun ka ce masu ni ban sani ba abinda aka yi muku alkawari na azaba a kusa yake am yadda aru na gora bi amada ko ko ubangiji na ya sanya mai wani lokaci mai tsawo ni ban sani ba wannan abu ne wanda yake hannun Allah domin shi Allah shi ne alimul gaibi
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا Allah madaukakin sarki yake cewa cikin ci gaba da bayanin da manzon Allah yake yi cewa shi bai san lokacin da za a saukar da azaba ga waɗanda suka kafirce masa ba sai dai Allah ne ya sani alimul ghaib Allah shine masanin abin da ke goye yana kuma sanar da wanda ya ga dama abin da ya so ya sanar da shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai gaibu da yawa wanda Allah ya sanar da shi da yawa ba amma kafin ya sani din kafin Allah ya sanar da shi bai san wannan gaibu to Allah shine alimul gaib masanin abin da ke boye fala yuzhiru ala gaibihi ahada Allah baya sanar da wani daya akan gaibinsa illa man irtaba min rasulin wannan gaibin kuma al- wahayi ake nufi na biyu fala yuzhiru ahadan ala gaibihi ma'ana ala wahayi baya sanar da wani akan wahayinsa bai tsinkayar da wani mutum daya akan wahayinsa illa man irtaba min rasulin sai dai wanda shi Allah ya yarda da shi daga cikin wani manzo haka an gane ko sai Allah ya sanar da shi wahayinsa fa innahu shi wannan manzo yasluku rasadan Allah zai shigar da wato wata kariya da- da gadi da tsaro min- na mala'iku min bayni yadayhi ta gabansa wa min khalfihi da kuma ta bayansa ba wani aljani ko wani shaitani da zai iya kawo mai rikici cikin wannan wahayi ga mala'iku sun zo gaba da baya sai ya isar da sakon Allah da ba ta an gane wannan shine uh, fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama domin Allah ya bayyanar wa mutane Allahu akbar wannan zama shine karshen karatun mu na jiya lokaci ne mai bada li alama domin Allah ya bayyanar da cewa an kad ablagu risalati rabbihim cewar su manzanni sun isar da sakon ubangijin su ba tare da wata matsala ba ba wani shaidanin aljani ko wani kangararren bawa na mutane wanda zai iya kawo tasgaro wajen isar da sakon Allah babu shi dole sai an isar da shi daidai wa hata bima ladayhim shi kuma Allah ya kewaye sani da abin da ke ga manzannin nan da ma wasu su wa ahsa kull shay'in adada kuma Allah ya kiyaye kowane abu a wajen lissafi komai Allah ya san adadin sa jumlatan wa tafsilan a dunkule ya san cewa abu kaza guda kaza ne a rarraba kuma ya san iri kaza guda kaza ne da wannan ne ahlus sunnati wal jama'a na haƙiƙa suka ce wato mu'tazilawa akwai wani bangare na mu'tazilawa wanda suke ba musulmi ba ma'ana suna kan hadarin kafirci me yasa saboda sun jingina ma Allah rashin sanin abubuwa a rayuwa sai dai suka ce Allah ya san abubuwa ne a dunkule za a ga cikin littafin مصباح الثالث ko kun ta aqrabul masalik misbahu salik ne ke shi mai shigo da ke shi wannan sunan sharhin ne amma dai shirin yake cewa wa wa zurtida'il wa atizalil fusika min ghairi tafsirin siwa natil liqa aw qala bil kulli rabbi alima min duni juz'iyyati aw tasama wato mu'tazilawa da waɗanda suke bin hanyoyi na bid'a a wajen ahlus sunna wannan fasikai ne amma ba za a ce musu kafirai ba sai dai cikin mu'tazilawa akwai waɗanda suke wa cewa ba ranar babu babu alkiyama to su waɗannan kafirai ne saboda sun kare ta ayoyin qur'ani da yawa ko kuma wanda yake cewa ubangiji ya san abubuwa a dunkule kawai ba tare da yanki yanki na abubuwan ba saboda haka Allah ya san komai a lissafi ya kuma san ƙididdigar komai da komai wannan shi ne ƙarshen wannan sura ta suratul jin za mu shiga cikin sura ta suratul muzammil za ka ba da bismillah ko ke ta wannan sura mai albarka wato suratul muzammil sura wacce take magana kan al-muzammil menene al-muzammil shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da Allah ya bude surar da ya ayyuka muzammil kuma annabi ya kira kuma tana da ayoyi guda 20 daidai kuma makiyya akwai ayar ƙarshe ita ce kadai madaniya ita ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana wannan ita madaniya ce amma ayoyi guda goma sha tara din nan na farko makiyai ne dukansu tana farawa da bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil ya kai wannan annabi mai lulluba to mai lulluba da me an gane ko shine malamai suka sabani wasu malaman suka ce mai lulluba da bargo a lokacin da ya ga mala'ika jibril a cikin kogon nan na hira yana cikin bautar Allah abin da ya faru ya faru ba wannan zami ba ya dawo gida yana makirkita sai ke cewa zammiluni dastiruni ku lullube ni a sauri a sanya min bargo a lullube ni a lullube ni to wannan zammiluni din da yake gaya wa nana Khadija radiyallahu ta'ala anha to shine sai Allah ya kira shi da wannan sunan ya ayyuhal muzammil wasu kuma suka ce ba wannan ake nufi ba da al-muzammil din ana nufin da al-muzammil mai lulluba da annabta an gane ko wanda Allah ya lulluba mai mayafin annabta ba bargo na zahiri wanda na Khadija ta lulluba mai su kuma hujja suka ce ai wannan lullubar da yake cewa ku lullube ni ku lullube ni aka lulluba mai mayafi ai wannan tsoro ya ji suka ce Allah ba zai kira annabi da wannan sunan ba yana nufin mai lulluba da annabta to malamai sambo mafi yawanci sun yadda cewa tare da wannan sabanin da ake da shi al-muzammil ne sunan annabi in ban da wani malami ana ce mishi al-imam suhaili da shi da wasu malamai kadan su ne suka ce su ba su yadda al-muzammil ma sunan annabi bane su a wajen su hujjar su shine suka ce ai Allah ya ambaci suna da ra'ayin san na farko na cewa al-zuba da barko ne Allah ya ambaci sifar sifar manzon Allah ne a daidai lokacin da yake cewa mai lulluba ba sunan shi bane al-imamu sawi yace he malamai suka maida masa martani cewar ai tunda Allah yace ya ayyuhal muzammil wa aka kira da Allah manzon Allah aka kira aku ya tabbata sunan shi kuwa dan ba a kiran mutum da sunan da ba na shi ba tunda har Allah yace ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddassir duk sunayen annabi ne kawai to kuma wannan mu shi da fahimtar mu المدثر da al-muzammil duk sunayen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to Allah ya kira manzon Allah ya ce kumil laila ka tashi da daddare kai ta yin ibada kai ta sallah to wannan kuma yi hatta shi manzon Allah an bashi umarni dan Allah shi kadai ne haddan yanzu ma kowa wanda yake ji ka tashi da daddare kai ta sallah wani malami yana cewa kusika bi salatin laili walau rak'atai ine maka wasiya ya kai musulmi mai imani ka rika yin sallar dare ko da raka'a biyu kar ka zanto wanda zai zanto dakin sa ya zama kamar makabarta kawai in ka ga ya zo zaki yi kawai kwanciya zai daga nan sai asuba kar ka zama haka ma'aiki ma yana cewa kar ku sanya dakunan su zama kaburbura an gane ku ku rika yin sallah a cikin su shi yasa sallah ta nafila ta fi falala a cikin ɗakin mutum fiye da cikin masallaci ai mun shafi da hatta ta hajjul wanda zai iya yi shi kadai idan ya yi shi a cikin ɗakin shi ya fi lada kai ko da ka'aba ko masallacin ma'aiki mutum in yi sallah a cikin ɗakin shi to ya ji sallar farilla ita ke da wannan ninke-ninken ladan ba ta nafila ba da ba ta an gane wannan haka malamai suka duk wata sallah ta nafila to a ɗakin ka a gidanka ta fi falala ta fi lada saboda ta fi nisa daga barin riya kai kaɗai ne ba da kallon ka sai Allah da ma ta an gano wannan to Allah ya ce manzo Allah ka tashi da daddare kai ta yin sallah umin laila ka tashi da daddare kai ta ibada illa qalila sai dai kankanin lokaci ne kankanin sa'o'i ne cikin daren ba za ka yi ibada ciki ba saboda dan ka samu huta wani mai hikima yana cewa qumil layla ya hadha la'allaka turshadu ila kam tanamu al-layla wal umru yanfadu ya kai wannan bawan Allah ka tashi da daddare kai ta ibada ana fatan ka samu shiriya a wajen Allah har yanzu zuwa kake ta bacci da daddare ga rayuwarka kullun karewa take yi kullun karewa take yi to sannan ma'aiki ya tabbatar da cewa ilam anna sharafal mu'mini qiyamuhu bil layl wa izzu istighna'uhu 'anil nas wato girman mumini da darajarsa a wajen Allah shine ya rika tashi da dare yana sallah da ba ta in dai daraja kake so kai a gun Allah to ka rika tashi da dare kana sallah iya gwargwadon yadda zaka iya da ba ta an gano wannan in kuma kana so ka samu daraja a tsakanin al'umma to ka nuna ba ka san abin hannunsu haka manzo Allah ya faɗa amma in ka nuna kana san abin hannun mutane to ba za ka yi kima ba ba za ka yi daraja ba shine wa izhu istighna'u anin nas buwayar mutum ko shine ya wada ya wadata da abin da ya hannun mutane so da haka a takaice sallar dare mutum ya daure ya rika yin ta ko raka abi sai kamar yadda wancan malamin ya wasiya ko kuma ma'aiki ya ce duk mutumin da ke da iyali ya tada matar suka yi nafila raka'a biyu da shi da ita kutiba min az-zakirin Allah kaseeran waz-zakirat to za a rubuta su daga cikin masu ambatan Allah da yawa maza shi zai shiga cikin wannan bangaren ita kuma za a rubuta ta daga cikin masu ambatan Allah da yawa mata so da gurgurdan iko mutum ya daure ya ci gaba da wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kira Abdullahi bin Amr bin al-As sahabi ne yace ya abdullahi la takun misla fulanin kana yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layl manzo Allah yace ga sahabin abdullahi da Umar a abdullahi bin Amr bin al-As yace ya kai abdullahi karka zama irin wani an wasa ke sunan shi ne a ruwaya dan shi manzo Allah ya faɗi sunan sa ne karara yace karka zama irin wani da san yana yin tsayuwar dare sai kuma ya bar tsayuwar dare ya daina yi karka zama irin shi saboda haka wannan duk an tajjawa ne ba don koyo wani dan su faraitar da mu mu daure mu canza rayuwar mu daga kwana bacci zuwa ga ko dan samu wani yanki ne na dare ko ya yake mutum ya rika raya alkhairi ne ba karami ba alheri ne mai girman gaske zan cika wannan fikira da abin da na ji da kunne na wajen shek mahamudu salga wanda ake so shi wanda aka sani da shek muni sallah mu hada da shi a malumfashi gidan shi malam magaji Allah ya tsare shi wani taron zikiri da aka kasa ana yin majalisi da da yamma to a majalisin yayi bayanai masu kyau masu ma'ana yace shi ya fara daki shi wa Ibrahim shi shek muni sallah yace wallahi shi ne tsawon kwanan nan bacci na fuskar shi yace shi Ibrahim ya wuni cikin harkokin mutane da karantarwa da wane ne da ya shigo ɗakinsa dama farko idan ka shigo idan aka shigo ɗakin akwai wasu kujeru guda biyu sai ya karɓi zauna shi wa ibrahim sai ya ɗan yi zim kaɗan haka daga nan sai ya tashi idan ya tashi a nan gudun kai zim ɗin da yake yi akwai wata ƴan ƙaramar loka mun gasa ma ta gidan ce akwai littattafai a ciki to sai ya ɗauko wasu littattafai sai ya ɗan duduba daga nan sai ya shige cikin ɗakin shi ita to shi dai wannan kwanan da ya ɗaki shi wa ibrahim abubuwa uku ya ga shi wa ibrahim na yi ko dai zan tarbi wajen ambatan Allah ko kuma nazarin littattafai ko kuma sallar dare ita shi dai Allah bai nuna mai lokacin da shi Ibrahim ya kwanta yana bacci ba duk tsawon daren shak mudi sulgan sai ya kwana a shoyi a ɗakin shoyi Ibrahim ya shi bai gani ba duk lokacin da zai farka zai ga shoyi Ibrahim yana ɗaya daga cikin guda uku saboda haka girman mumini a wajen Allah kamar yadda manzo Allah ya faɗa shi ne ya tashi ya rike yin sallah da daddare amma ya ce kwana yana ta bacci wannan ba a buƙatar haka Allah ya mutu sarki ya samu dace malamin na alqur'ani malaman kasan da yawa wanda muka zauna da shi a muka zauna da shi wajen shi a gabas shi yana mamaki mutum in aka yi ruwa da daddare idan aka hito ana ta labari wani yana cewa shi bai san lokacin da aka yi ruwan ba to abin na kona mai rai ya ce wato bacci kake tsayi kenan yana jin haushin wannan hira a rika hira cewa ba a san an yi ruwa da daddare ba da fatan a gane wannan to ka tashi da daddare alkhairi ne mai yawa amma fa yana da wuya dan sai ka saba wa zuciyarka ka saba wa jikinka in ka in ka biye ma jikinka ba za ka iya tashi in ka biye ma zuciyarka ba za ka iya tashi kuma laila illa qalila nisfahu ka tashi a rabin dare a wayin usmin hukalila ko kuma ka rage kaɗan daga cikin rabi din auzid alai ko kuma ka yi ƙari a kan rabin warattilil qur'ana tartila ka kuma rika kyautata karatun alqur'ani a cikin sallolin daren kyautatawa wata rana ma'aiki ya fito cikin dare sai ya ji wannan abdullahi bin mas'ud yana sallar dare yana tarangada karatu manzo Allah alaihi salatu wassalam ya tsaya ya ta saurare ya ta saurare san sai da ya ruku sai manzo Allah ya wuce da safe an zo an gama sallar asuba sai manzo Allah ya ce law sami'tani yace wa Abdullah bin Mas'ud law sami'tani wa ana asma'u ila qira'atika al-bariha shikenan kawai yace ina ma dai a ce ka ganni law ra'aitani kenan ina ma dai a ce ka ganni lokacin ina ta sauraron karatun ka jiya da daddare ma'ana da kayi murna da kayi farin ciki da ka ga yadda na tsaya ina saurare da sauran duk abin da za ka kasar sai manzo Allah ya tsayar da magana iyalan gurin saboda haka sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce aw sami'tahu ya Rasulullah law aramtu zalika la habbartuhu laka ta'bira dama ashe kana dina da na san kana dina da na kyautata ma karatun kyautatawa an gane ko haka Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa saboda haka akan ji gungunin kirawoyi da daddare a cikin Madina da idan dare yayi wajen karatuttuka na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma mu sai dai a tajin kada kada ko wani zai wani zai kunna kida a wayar shi da haka zai yi bacci kaga wannan ba dai ne bane ko kuma wani zai kunna wani abu ko a rukoda ko a wani abu na kada kada da haka zai yi bacci kawai kaga wannan tayaya ma za a yi tashi da irin dare tayaya abu ne wanda yake da wahala saboda haka mu kula wa'azi ne wannan gare mu duka mu kokarin gyara iya abin da za mu iya gyarawa Allah ya ba mu ikon yi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam aw zid alaihi wa rattil alqur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila lalle mu dinnan da sunni za mu jeho maka sami maka wahayi da wani zance wanda yake mai nauyi shine alqur'ani saboda umarnin da ke cikin sa da takalifin da ke cikin sa na'am
إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
wasbir واصبر على ما يقولون واهجرهم نفرا جميلا Allahu akbar Allah madaukakin sarki yake cewa inna nashi'atal layli lallai ta tashi da daddare mai zalalai da aka yi sai ai kiyamul layli kawai shigo mai sawu yace to malamai sun yi maganganu da yawa daga cikin takadirat ma'ana inna nashi'atal layli inna nafsan nashi'atal layli ke lallai rai mai tashi cikin dare hiya ashaddu wada'an ita ce mafi tsananin dacewa da kusanci da Allah an gane ku tashi da da daddare wannan ai wada'an din ma'ana muwafaqatan ai ka ga hadisin nan na Bukhari da Muslim wasu mutane sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce mashi mun yi mawarkin lailatul qadar sai mawaki ya ce araru yakum qad tawada'at an tuno lugar ko ina ganin mafarkinku ya dace da goman ƙarshe bakwai ɗin ƙarshe na ramadan daren ishirin da bakwai da aka ashaddu waɗan ita ce mafi tsananin dacewa da kusancin allah kuma shi ne mafi tsananin dacewar gabbai fassarori ne da yawa a gurin nan mafi tsananin dacewar gabbai duk abin da suka ɗauka su isar da saƙon zuwa ga zuciya in kunne ya ji abu ya isar da sakon kai da ya zuwa ga zuciya saboda zuciyar a lokacin ba ta wani aiki in abin in in zuciya ta ga wani ido ya ga abu ya isar da sakon zuwa ga zuciya kai tsaye ba ta wani aiki a lokacin da fatan an gane wannan hiya ashadu wada wa aqwa muqila kuma shine yafi wato daidaituwa wajen duk abin da zaka faɗa zai zai shiga zuciyarka ba zai kauce ya ce wani ruwa inna laka fin nahari sabahan tawila lallai ya rasulullah da sauran dukkan masu imani kana da sabahan kai kawo a yinan a yinan sabu din asalin shi linkaya ne a cikin ruwa amma an ɗauki kalmar an are ta ne ana nufin al- wato kai kawo wajen al'amura na neman abinci da harkokin yau da gobe to da rana kana da kai kawo tsawila mai tsawo wanda kuma za ka nemi al'amuran ka na rayuwa ba ana ka wannan ba ina inda laka fin nahari sabhan tsawila wa dhkur isma rabbika kuma kai ta ambatan sunan ubangijinka wa tabattal ilayhi tabtila ka yanku zuwa gare shi yankuwa ma'ana ka koma zuwa gare shi gaba ɗaya ka koma a san wani zuwa wata rana annabi Sulaiman dan Dawud alaihi salatu wassalam ya zo yana tafiya akan iska yadda ya saba akan shimfiɗa doguwa mai faɗin mil uku an gane an shimfiɗa mata kujeru ana cikin tafiya sai wani makiyayi ya ga annabi Sulaiman ya je wuce da wannan kwarzini sai kisa kai laqad utiya Sulaiman ibn Dawuda mulkan aziman yace kai mamaki ai ko Sulaiman dan Dawuda an ba shi gawurtaccen mulki to iska sai ta dauko wannan sako zuwa ga kunnan Annabi Sulaiman sai ta umarci aljanu su je su dauko wannan makiyayi aka dauko shi aka kawo shi gaban Annabi Sulaiman cikin tsoro sai ce kai ne kake cewa an bani mulki mai girma yace na'am yace amma inna tasbihatan min al-mu'mini khairun mimma utiya Sulaiman ibn Dawud min al-mulki yace wallahi mu'mini yace subhanallah a da wannan kalmar to in mulkin Sulaiman dan Dawud kake kallo wallahi mulkin wannan tasbihin ya fi wannan mulki ne sabab sabab saboda kar ka ƙara cewa wani mulki mai girma tasbihi ɗaya idan kai yafi wannan mulkin a wajen Allah saboda ambatan Allah shine sirrin ibada kuma shine kargon ibada wadhkur isma rabbik kuma ita ce sunnar da ta manzon Allah kai tsaye kamar yadda na Aisha ta bada a kowane yanayi manzon Allah yana ambatan Allah kowane yanayi da haka mu fahimci girman ambatan Allah wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa Allah shi ne Ubangijin mabuda rana kuma Ubangijin mafaɗarta ba abin bautawa da cancanta sai dai shi fatta hizbu wakila ka riƙe shi abin dogaro domin ya ishe ka duk wanda ka dogara da shi ba Allah ba wata ran za a ga wallan ka kuwa domin duk wanda ka dogara da shi wata ran yana iya gajiyawa ko kuma yana iya mutuwa ko yana iya kasancewa gashi din amma kun bata yanzu ko kun ba zai iya taimakon ka ba amma shi Allah madaukakin sarki duk wanda ya dogara da shi to Allah ya isan mashi in ka ga kana tsalla tsalla to baka dogara da Allah a cikin dogara da shi ba ina ba ta shi ke kawo tsalla tsalla yanzu bari ba ku wani misali abin da ya faru da sayyidina Ali wata rana ya zo zai shiga wani guri haka wani gida ne da Allah kuma cikin yan dangi yana tare da raƙuminsa ko doki akwai sirdi a kai sai ya ce ma wani mutum da Allah dan jire min wannan zai shiga ya shiga kafin ya hito mutumin ya ɗauki sirdin ya je ya sai da shi dirhami biyu sai na ali shi kuma a can ya ya kirgo dirhami biyu yana nihin da ya hito zai ba mutumin hadiya an gane ko shi kuma ya saci sirdi ya je ya sai da dirhami biyu an sai na ali bin abi talib da ya ka ina mutumi ba mutumi ba sirdi sai ya ɗauki dirhami biyu ya ce a je a sai mai wannan asirdi zai sa cikin wannan dabba ta shi ana zuwa wannan sirdin aka je aka sau dirhami biyu nashi ne aka dawo mai da shi yace to ka gani rashin hakuri da rashin dogara da Allah inda ya dogara da Allah wata hidima ta kila ke gaban shi da ya jingina zuwa ga Allah dama abin da ya satan ya je ya zai hidimar da shi kuma ni shi ne rihin bashi ya ci halal gashi bai yi wannan din ba saboda haka ma'aiki yana ce mana لا يحملنكم استبقاء الرزق أن أن تطلبوه بمعصية duk yanda kake ganin zaka wata bukata abinda zaka wannan bukatar ya ki zuwa to annabi ya ce alaihi salatu wassalam kada hakan ya sa kuma ku nemi abin ta hanyar saban Allah kai hakuri in kai hakuri Allah zai kawo maka dauki shi Allah bai mantuwa kuma sannan komai yana gun shi in ka ga bai baka ba to akwai hikimar da ta sa bai baka ba kai ne ba za ka gane ba da ba ta an gano wannan rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa hu fattakhizhu wakila wasbir ala ma yaqulun ka yi haƙuri ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan abin da suke ta faɗa na aibanta ka da cin mutunci da ƙarairayi iri-iri wa hazurhu ka ƙaurace musu haziran jamila ƙauracewa kyakkyawa kar ka shige musu amma kuma kar kai gaba da su ba haka za ka yi da su amma kai ta haƙuri kan wannan haƙuri kyakkyawa an ce shi ne wanda babu raki a cikinsa wannan shi ne na'am وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما Allah madaukakin sarki ya ce wa zarni wal mukazzibin ka kyale ni da masu ƙaryata ta ya rasulullah ka banni da su ulil na'amat wanda suke ma'abota ni'imar duniya wa mahilhum qalila ka jinkirta masu kankanin lokaci za mu ga bayan su to ai ko Allah ya ya san haka da ranar da aka yakin badar dama kalila din na lokaci ake nufi ka dan jinkirta masu kankanin lokaci an yi badar an gama da su an kai takkashe su aka ɗebi gawawakin su aka jefa su cikin wata fafakakkiyar rijiya manzo Allah ya zo yana kiran sunan su ina Abu Jahl ina Wani ina Utuba bin Rabi'a ina Shayba ibn Rabi'a ina Wani ya dinga fadin su har wanda sahabi yana cewa dan me kake magana da zubbunan da ba su da rayuwa yace ku ba ku yi su jin abin da nake faɗi ba sai ce a kun samu azabar da Allah ya ce zai yi muku gas- ta zama gaskiya ni dai taimakon da Allah ya ce zai ma akan ku gashi ya tabbata to gwalagwalan da aka samu a jikin su kuma masu tsada ne saboda su ma'abuta ni'imar duniya ne Allah ya ce inna ladaina ankalan wa jahima mu a wajen mu akwai ankalan kukumai menene kukumi shine mari wanda ake sawa mutum shi a wuya to a wajen mu ranar lahira za mu hada su da kukumai wa jahima da kuma wutar jahim wa ta'aman sannan kuma akwai abinci da za a riga ba su kasan cikin wuta akwai abinci yadda Allah ya ce laysa lahum ta'amun illa min bari' an gane ko akwai kuma inda yake cewa ah, wala ta'amun ko illa min gislin ba su da abinci sai gislin sannan kuma akwai inna shadrakat zaqum ta'amul asib to waɗannan su ne manya-manyan abincin yan wuta akwai bishiyar kaya akwai wani gisli shine ruwan ciwon yan wuta wanda yake ta zazzawa baka akwai kuma bari shi kuma wani abinci ne shi kuma shi ma mai kayoyi haka to lallai kam wa ta'aman suna da abinci a cikin wutan nan za gustatin amma ma'abocin makara shi kan shi abincin nau'i ne na azaba to in sun in sun gama cin abincin kuma akwai ruwan sha shine ah, fasharibuna alaihi min alhamim bacin sun ci wannan zafin din sai kuma tafasasshen ruwan zafi tafasasshe kuma tafasasshe irin na wuta ba karka ta irin na wanda fita ta tafasa tafasasshen ruwa za su rika sha to da Allah yanzu ko shayi da in ya tuka zahi ba dan dan sirba shi ake ba a hankali to shi wannan Allah ya ce fasharibuna shurbal him za su rika sha irin shan raƙuma masu jin kishi raƙumin in ya ji kishi ai surba surba yake da da sauri to haka Allah zai sa dole sai su rika kwankwadar ruwan kamar sun haukace Allah ya tsare mu da da da azabar wuta wa azaban za ku satin wa azaban aliba akwai kuma azaba mai radadi Allah ya bana kariya yawma tarjufu al-ardu wal jibal يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا yawma tarjufu al-ardu wal jibal ranar lahira ran da za a yi masa azaban rana ce wadda tarjufu al-ardu kasa za ta rika girgiza kafin a yi tashin alkiyama wal jibalu da duwar wasu wa kanat al jibalu ko a kasiban mahila duwar wasu din za su kasance kasiban kamar dunkulallen yashi mahila wanda kuma sai ya wawwar gaje bayan ya dunkule to haka duwa su za su zama na'am
إنا أرسلنا
inna arsalna ilaykum rasulan hakika mun aiko muku manzo ya ku mutanen duniya gaba daya ba mutanen maka kadai ba shahidan alaikum shi wannan manzo zai yi shaida a gare ku ranar tashin alkiyama wata rana wancan sahabi dai abdullahi bin mas'ud ka san dan fadar annabi saboda kwarewa shi wajen karatun qur'ani ma'aiki yana cewa zo daga karanta min qur'ani sai ce ya rasulullah kai aka sauka ba ta ya zan karanta ba yace ina so in riga jin shi daga wani yana karanta sai ya karanta suratul nisa har ya zuwa fadin Allah fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida yaya kenan ya rasulullah idan muka zo wa kowace al'umma da wanda zai masa shaida kai kuma muka zo da kai za ka yi shaida ga wannan al'umma to manzo Allah ya tuno wannan ranar sai hawa shar shar yace ina waikowa annabi ya tsaba yace ya isa ya isa in ta Abdullahi bin Mas'ud yace ina waikowa sai daga idanuwan shi suna ta zuba da hawa to wannan shaida manzo Allah zai yi shaida a gare ku ranar alkiyama kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aiko manzo shine annabi Musa zuwa ga la'anannan bawa shine fir'aun fa asa fir'aunur rasul sai fir'auna ya saba wa wannan manzo mai daraja fa akaznahu mu kuma sai muka kama shi muka dilmiyar da shi cikin tekun nan na kulsum sunan tekun da aka halakar da shi kenan akzan wabila riko mai tsanani wanda hamma saboda wahalar da ya gani ya furta kalmar musulunci Allah ya yarda da ita to ai ishara ce zuwa ga cewa kuma idan ba ku bi manzon ba Allah zai kama ku ai ma'anar kenan shin da shi mun aiko muku kamar yadda muka aiko wa Fir'auna to shi da ya saba ga yadda muka yi mashi to amma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanye mata azaba ta gama gari a ce kowa da kowa sai dai kowa in ya shiga kabarin shi ya ga abin da ya aikata to Allah ya sa mu iska alkhairi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam fa kaifa tattakuna fa kayfa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Allahu akbar Allah madaukakin sarki yake cewa fa kaifa tattakuna to ta yaya za ku kare kanku ya ku ɗan adam duka gaba daya in kafartum in dai kun kafirce wa Allah to ta yaya za ku iya kare kanku akan yauman a ranan nan da wani wuni da ya ta'adul wilidana shi ba yake sanya ƙananan yara su zama duk sun yi gurgura saboda tsananin tsoron da ke cikin wannan wunin kuma wannan wunin zai sanya mata duk mai ciki sai ta haihu ko lokacin haihuwar bai ba kuma in ta haife shi ba ruwanta da shi kawai ka ko yanzu ko dabba in in ta haihu in ta haihu in kana so ka kai ta gida ai ka dauki danta ko ga wani bahilatiri na ai haka nan abin dabba in ta haihu kana so ka kai ta gida da ka dauki danta ai za ta bi ka gida to yanzu dan adam ‘yar adam ta haifi ɗanta amma ta bar shi ba wanta ba da shi wannan shi ne wuni na tashin alkiyama kowa ta kan sheki abinda kawai zai cece ka a wannan rana aiki mana garci ba maganar uba ko kawo ko malam ko basaraki ko uban gida shi ma ta kan sheki sai dai kawai wanda Allah ya yi masa rahama akwai mutum bakwai suna nan su ƙarƙashin inuwa a ranar shi nau'in mutane bakwai wanda Allah ya ba baki ba mu kawo saboda yanayin lokaci as-sama'u munfadirin bi kuma sama tana mai cewa a wannan wuni kana wa'aduhu maf'ula alƙawarin Allah ya kasance abin aiwatarwa ne ba wanda ya isa ya hana inna hazihi tazkira lallai wannan abubuwan da aka faɗa na ban tsoro din nan tunatarwa ne faman sha'a wanda ya ga dama ittakaza ila rabbihi sabila sai ya riki hanya dodar zuwa ga ubangijinsa yadda zai sai hadu da Allah lafiya lau to Allah ka saba hadu da Allah lafiya lau cikin wato annashuwa ya zanto mun samu rabauta alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam na'am inna rabbaka إن ربك يعلم أنك تطوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك na'am والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ولا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله na'am هو خيرا وأعظم أثرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
Sadaqallahu azim. Allah madaukakin sarki yake cewa wannan ayar dama ita ce kadai madaniya ko kamar yadda bayani ya gabata da su inna rabbaka ya'lamu lallai ubangijinka yana sane da cewar annaka taqumu kai din nan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana tashi cikin dare kai ta sallah adana min sulusai lai kusa duk da wasu na cewa aqall amma an fi karawa kasuwa akarabu mafi kusanci daga min sulusai lai daga idan an raba dare gida uku to kashi biyu suke diga ya zanto ka ɗauki sukara ta ibada kaga kashi biyu suke uku ai ya fi rabi ko to Allah ya yana tare da cewa kana tashi cikin dare ka yi haka shine ma'anar adna min sulusai lail wa nisfahu wasu lokuta kuma kana tashi kai ta ibada rabin dare wasu lusan wani lokaci kuma kana tashi kai ta ibada wato ɗaya cikin ukun dare da ba ta an gano wannan a wani su wasu lusan wa qa'ifatun min allazina ma'ak haka nan kuma da kuma wasu yankin jama'a daga cikin masu imani tare da kai suna tashi ai ta ibada a cikin darul arqam ibn al arqam nan ake kwana ana sallah farko farkon musulunci to Allah yana sanar da da haka wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar aya gane ko to ai ko shi Allah shine yake iya gurbata lokutan dare da na rana ku ko sai dai ku yi hasashe da haka wani lokaci sai ku yi kusan cinye dare wani lokaci ku tsaya da wani lokaci ku tsaya kashi mu da ya cikin uku to Allah shine yake iyakance dare da rana alima allan tuhsuhu shi Allah ya san ku ba za ku iya kiyaye yankokin dare ba fataba alaikum da haka yanzu Allah ya dawo da ku daga wannan tsari zuwa ga al'amari mafi sauki shine sallolin nan guda biyar tsayuwar dare kuma sai wanda ya ga dama da san ku tsayuwar daren farko dole ne kawai farkon musulunci to fataba alaikum Allah ya dawo da ku daga wannan da haka yanzu faqra'u ma tayassara min alquran ku karanta abin da ya sauka na alqur'ani a cikin nabil fili gurbanin yadda kuke ganin za ku iya an gane ku halima an sa yakunu minkum marwa Allah madaukakin sarki yana sanar da cewa marasa lafiya za su iya kasancewa a cikin ku rashin lafiya ku zai hana mutum ya ibada da ya saba yi to amma wanda rashin lafiya yake hana shi ibada da ya saba yi yau da gobe albishirin shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan duk in ka saba alkhairi ko da iri ne in rashin lafiya ta hana kai ko halin tafiya ya hana kai to Allah zai sa ita rubuta ma ba za a daina ba matukar wannan tafiyar ce ta hana kai ko rashin lafiya za a yi ta rubutawa har lokacin da za ka warke sai in ka warke zai ka canza ra'ayi wannan kai ka sani amma matukar kana cikin rashin lafiya za a yi ta rubutawa alima an sai kuna minkum marba Allah ya san marasa lafiya za su iya kasancewa a cikin ku da haka rashin lafiya ba wani ruhun abu bane a wajen Allah bal na da Aisha an tambaye ta me yasa kika san magunguna da yawa tace saboda mai gida na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana da yawan kwaikwai rashin lafiya nan da nan yasa sai a ce aiki zika mai kaza a dafa mai kaza shi yasa na san magunguna da yawa da ba ta an gano wannan kai an ce ba an taba kawo wata mata aka za ba manzon Allah a wurinta aka ce bar taba rashin lafiya ba ko da sai manzon Allah ce ba na san ta yace waye sani ko Allah bai damu da ita bane so da duk lokacin da Allah ya tsora ma wani ciwo to kuma wata daukakar daraja ce daga wajen Allah ne da ba ta an gano wannan alima an sai kunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wasu kuma suna ta yin tafiya a ban kasa suna ta neman farallan Allah wajen kasuwanci su kun ba lalle suke samun dama yin haka wasu ma ko wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wasu kuma suna suna zuwa yaƙi ne fi sabilillah an gane ku faqra'u ma tayassara min da haka ku karanta abin da ya sauka daga alqur'ani wa aqimus salata wa atuz zakah ku da sallah kuma ku ba da zakka da sallah ya sha bamban da yin sallah kawai da sallah shine yin ta kan sharuɗanta da ƙa'idodinta tare da sanya tsoron Allah a cikinta shine ma'anar da sallah da kuma cikin lokacin da ku tsaye da sallah ku ba da zakka abdullahi bin abbas ya ce abubuwa guda uku sun sauka a haɗe duk wanda kai a haɗe abubuwa guda biyu ne guda uku kowanne ya zo a haɗe da ɗan'uwansa duk wanda kai ɗaya ba kai ɗayan ba ba za a anshi ɗayan ba ya ce allah ya ce ka bi ni ka bi iyayenka idan ka bi iyayenka ba ka bi allah ba zai maka amfani ba haka nan idan ka bi allah ba ka bi iyayenka ba zai maka amfani ba kuma ya ce kuma ku tsaye da sallah ku ba da zakka an gane ku ku tsaye da sallah ku ba da zakka idan ka tsaye da sallah ba ka ba da zakka sallah ba za ta yi maka amfani ba idan ka tsaye da zakka ba ka yin sallah zakka ba za ta yi maka amfani ba da ba ta an gane wannan ko na fita na iyaye ko to sai na mai kenan na ban ta daya a tuna jalla mallayar na adiyu Allah wa adiyu Rasul ku bi Allah ku bi manzan Allah an gane ko dole sai ka bi manzan Allah sannan bin Allah ya maka amfani sai ka bi kuma Allah sannan bin manzan Allah ya maka amfani to haka Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu yace a hada take wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqridu Allah qardan hasana sannan ku baiwa Allah rance kyakkyawar rance shine ka bada abu dan Allah shine ka ba Allah rance kyakkyawar rance ba kuma dan Allah bai da shi ba sai dan ya ninninka maka ranar da zai biya ka man zallati yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira yahuda irin wannan ayoyin suke mai izgiri wai Allah ya talauce bai da komai yana cewa aranta mai aranta mai a gane ko sayyidina Abubakar ya tashi ya masu bata bata suka kawo kara ko annabi Abubakar ya ce masa mutunci aka ce ku rantse da Allah ba ku wadi ba suka ce wallahi ba su wadi ba sai Allah ya saukar da laqad sami Allah qawlan ladina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya aka gaskatar da sayyidina Abu Bakar cewa lallai Allah ya ji sun fadi su sun ce Allah matalauci ne su ne mawadata ko ina wadata take al-Imam Abu Bakar al-Jazairi ya ce duk dan adam in yace yana da wadata duk ƙarya ne domin me lokacin da aka haife shi an haife shi bai da komai kuma duk komi na duniya akwai sa lokacin da aka haife shi sai daga baya idan ya zo sai ya mallaki fili kaza dama kan haife shi filin na nan guri kaza ma guri kaza in zai tafi kuma ba da su zai tafi ba to ina abubuwan nan shi kaga ma'ana dai ya zo ya samu wasu abubuwa a matsayin kawai rikon ƙwarya kawai zai kuma tahiyya basu wasu su ci gaba da mallakar waɗannan abubuwa har ya zuwa Allah ya gaji ƙasa da abin da ke kanta da ba ta an gano wannan وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير duk abin da kuka gabatar wa kawunanku na alkhairi tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra za ku same shi a wajen Allah shine mafi alkhairi kuma shi yafi girman lada wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah astaghfirullah astaghfirullah inna Allah ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne mai jin kai to alhamdulillah inda muke so mu kai Allah ya tilke mu mun kai dama san wannan izinin kullum muna so mu rika yin sura sura insha Allah inda muna so abin ya kawo mana yadda saukar za ta yi ba cikin atakura ba abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka faɗa da kuskure ko rashin sani Allah ka gafarta mana ka sanar da mu bukatunmu na alkhairi zahiran wa batin Allah ka biya mana Allah ka tsarkake zukatanmu da halayenmu da ɗabi'unmu da ayyukanmu Allah ka sanya mu cikin rahamarka ka kare mu daga dukkan fitintunu da sharrura da hadarura alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam magabatanmu da malamanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka kara masu rahama Allah ka haskaka masu mu kuma Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya alfarma annabi alaihi salatu wasallam to idan akwai tambaya cikin minti biyu ko minti ɗaya bismillah tafiya daga nan zuwa Zariya mai tambaya na cewa ya halatta daga nan zuwa Zariya mutum ya sha azumi to mu gane cewa shan azumi sai tafiyar da ta kai kilomita saba'in da bakwai abin da ya gaba shi ma kuma idan ka ga za ka yi azumin sai ka yi abin ka ba wai dole ba ne sha azumi aya qur'ani ba da ta faɗi wannan ta ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra in mutum bai da lafiya ko yana cikin tafiya zai iya shan azumi amma he ya rama nan gaba to ƙarshen ayat ce ta ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma da za ku iya azumin ku yi shi ya fi maku alkhairi a cikin ramadana din inda kun sani to da haka balantana yanzu an tsaye za ta Allah kawo mana motoci ko da sauransu tafiya da za ta sa dole ya kasha azumi a shari'a ko nan da Kaduna ne kana iya shan azumin in za ki tafiya in ka ga dama amma kuma inda za ka yi azumin da ya ce ai an gane manufa ko sai ta kai kilomita saba'in da bakwai abin da ya gaba sannan ake sha in ba ta yi haka ba in ka sha kuma shi ma din sai an fara an shiga cikin tafiyar sannan ake sha ba wai kawai dan ka tabbatar da gobe zan tafiya zuwa Kaduna ba ko Lagos ko Abuja sai kawai ka wayi gari ka sa a haɗa maka abincin safe ka ka cika koshi a ka tarkar ka ci komai ka yi sahur ka ɗauki azumin ka tafi zai yi ma sai an je zabiyar tafiyar ta ba su kaga alhamdulillah kana azumin ka ci gaba da yi to amma ku yanzu misali da safe an hada ba komai ka sha ci ka yi waye ka ka cinza wai kai mai tafiya ka je zabiyar ta kyarran to tafiyar nan dai an fasa sai gobe to ya zaka yi ya zaka yi baka dauki haka sai tafiyar ta tabbata ka fara tafiyar sannan ake karya azumin haka ake ga wanda ma ba zai yi din ba ba wai tun farko yake kin dauka ba a gane wannan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك muna ƙara yin addu'a ga masu kawo kayayyakin da baki a gurin nan Allah ya saka musu alkhairi wasu kuma wanda suke da niyya Allah ya karfafe su domin alkhairi ne ma'aiki na cewa duk wanda ya ba mai azumi abin buɗe baki yana da lada kamar nasu ba tare da an tauye wa wansa ba to Allah ya taba mu yi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sai addu'a ko Thank you.